أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فعني تصرفون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من الوتاد من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه، بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar da ake gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora inda muka kwana a jiya a wanda jiya mun kwana a aya ta biyar a cikin wannan sura ta suratul zumari wanda za mu tashi aya ta shida shine fadar Allah madaukakin sarki khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwajin يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون Allah madaukin sarki ke magana cewa khalaqakum min nafsin wahidatin yana magana da mutane ayyan annabi Adamu alayhi salatu wassalam yake cewa khalaqakum shi ubangiji madaukin sarki shi ya halice ku min nafsin wahidatin daga rayuwa daya shine annabi Adamu kenan alaihi salatu wasalamu sannan sun maji alamin ha zaujaha sannan ubangiji ya sanya matar ta ita ga rayuwa din daga gare ta sannan bayan wannan wa'an zan lakum min al'ami ya sabakan muku daga cikin dabbobi na ni'ima samaniya ta azwajin ya sabakan muku da watan simfi simfi guda takwas kala kala daban guda takwas kenan kowanne namiji da mace saboda haka ya khalqukum ubangiji yana halittar ku fi buduni ummahatikum a cikin cikin iyayenku khalqan halitta min ba'da khalqin bayan wata halitta din fi zulumatin talatin a cikin duhai guda uku zalikum Allahu rabbukum wannan shine Allah ubangijin ku lahul mulku wanda dukkan mulki ya tabbata gare shi la ilaha illa huwa ba abun bauta da cancanta da gaskiya sai shi a fa anna tusrafuna ta yaya ake juyar da ku daga barin bauta ma wannan ubangiji madaukakin sarki a wannan aya wanda Allah yake magana khalaqakum min nafsin wahida ya halicci mutane daga rai daya a thumma ja'ala minha zawjaha hasan da ya sanya matarta daga rai ta wannan rayuwa din ma'ana shine Allah ya halicci rai ya halicci mutanen duniya gaba ɗaya daga rayuwa ɗaya shine annabi Adamu wanda asali annabi Adamu da ƙasa aka halicce shi kuma shi ya uban kowa da kowa gaba ɗaya a cikin duniya da aka dusar za a ganin wani mutum ɗan adam to annabi adamu shi ne mahaifi ne na asuli kenan saboda haka a farkon duniya gaba ɗaya kwata-kwata annabi adamu shi kaɗai ne daga shi sai matar sai da hawa'u su kaɗai a duk waɗin duniya ga gaba ɗaya to kuma sai ga ya duka hankali a hankali da suka tayarwa su ne suka can yawa sun ka cika duniya gaba ɗaya yanzu wanda kaga ko dai gida guda ne babban gida haka a ce mutum shi kaɗai a cikin daga shi sai matar su kaɗai sai su ta ganin kada ci gaba da duk faɗin duniyar ka haka annabi adamu suka zanna daga shi sai da hawa to saboda haka shi ne Allah yake cewa ya halicci waɗannan mutane ne baki ɗaya daga ainihin rai ɗaya ɗin shi ne annabi adamu ne a kamar da aka sani shi da ƙasa ne mun karanta Allah ya halicce shi sannan ita kuma nan da ya ce a waje alamin ha zaujaha sun maji alamin ha zaujaha sannan ya sanya matar ita wannan rai ɗin daga gare ta wato shi ne shi annabi adamu ɗin a ita hawa'u ɗin wadda a aka ebi a wazar annabi adamu aka halarci ita hawa'u din da ita wanda shine ma'anar cewa ya halarci matarta daga gare ta din shine kasancewar wato na ebi a wazar shi annabi adamu sai aka halarci ita sai da hawa'u din da ita sai zama ake cewa kaga Allah madaukin sarki ya halatta ta kashi kashi ya halarci annabi adamu annabi adamu baya da uwa baya da uba haka Allah ya shi sannan aka kuma halicci ita hawa'u ita kuma ya zama sai a ce kamar tana da uba kenan ba ta da uwa tunda an halicce ta ne daga cikin awazar annabi adam sannan aka kuma halicci annabi isa shi kuma ba ba ya da mahaifi shi kuma amma yana da uwa shi kuma sai da maryam kenan sannan sai sauran mutane kuma kowa gaba ɗaya gaba ɗaya su kuma su adda uwa da uba baki ɗaya to anan shi ne ma'anar cewa Allah yake nufin ya halarci mata daga shi ne annabi Adam ne da aka halarci ta Hawwa'u daga gare shi din sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce bayan wannan kuma wa anzala lakum min al-an'ami wanda in ka diba roda guda biyu kowanne abun ban mamaki ne gaba ɗayan su a dace a yabi ƙasa a yi halitta da ita wannan halitta kuma sai ta zama ɗan adam mutum gashi mai magana mai komi da abubuwan da Allah ya mashi suwa abun ban mamaki ne babba kuma a ce an ebo kuma har yanzu daga cikin jikin wani mutum din kuma a halicci wani mutum shi ma shi ma dai abin mamaki ne a ce an ebo daga cikin awazan mutum mai rai an halicci wani mutum shi yasa ake ce mata hawa umarai wai saboda khuliqat min hayyin an halicce ta daga wanda adda mai rai eh to shi yasa ake ce mata hawa to saboda haka to shine Allah yake ishara cewa ya halicce to wannan dukkan su abin mamaki ne wanda suke gwanin kudura ta Allah madaukakin sarki sannan sai Allah ya ce bayan haka wa anzala lakum min al-an'ami sannan sai ya sauka mako daga cikin dabbobin ni'ima shine al-ibil raqumi wal baqar da kuma shanu wal ganami da tumaki wa da'ani da kuma al-ibil shanu kenan tumaki raquma wal baqar da kuma shanu wal ganami da kuma watan sauran kananan dabbobi haka wa da'ani da kuma tumaki wal ma'azi da kuma awaki duka ubangiji hudakin sarki shine wanda yake ya halice su din sai Allah ce samani ya ce azwajin su waɗannan dabbobin ni'ima din sun fi guda takwas ne wato shine min kullin da kowanne daga cikin su zawjani sun fi biyu ne shine zakarun wa unsa namiji da mace a kama bayyana fi suratul an'ami kamar yadda ya faɗa cikin suratul an'ami can mana da yake cewa min adh-dha'ni sunaini wa min al-min adh-dha'ni sunaini wa min al-ma'al sunaini wa min al-baqar wa min al-ibil sunaini wa min al-baqar sunaini to shi ne ka ishara cewa wancan aya inda Allah yake faɗa a cikin sotunan amidin cewa watan ya da ci su waɗannan dabbobi ɗin minal ma'azis ne ne daga cikin tumaki wannan simfin guda takwas ne aka magana saboda ce ya faɗi su a cikin wani sura ɗin guda takwas ɗin tun da na an ce samaniya ta guda takwas to guda takwas ɗin su ne akwai tumaki tunkiya namiji rago namiji da kuma tunkiya biyu kenan akuya da kuma bunsuru hudu kenan sai sa namiji da kuma saniya mace shida kenan sai raƙumi namiji da kuma raƙuma mace guda takwas kenan ka haɗa to su ne can a wancan ayat take magana cewa min al-dhalis sunaini wa min al-ma'az sunaini wa min al-ibil sunaini wa min al-baqar sunaini su ne can wancan ayat take magana cewa su ne waɗannan samaniya ta azwajin din sannan kuma nan ubangiji madaukakin sarki ya faɗa cewa wa anzalakum min al-an'ami ya sabkar muku da watan dabbobi na ni'ima kuma tare da ko ba a taba ganin an yi ruwan tumaki ba ko kuma na shanu ba to ya magana cewa an saukar ɗin kuma take cewa wa an zala shi yasa sai wasu na cewa ma'ana an zala ɗin nan ba saukarwa ake nufi ba a'a halitta ake nufi wai ma'ana shi Allah ya halicci ya halitta muku shi ne kamar ka ce halaka ita an zala ɗin ka ce halakun mizalan amin samaniya ta zuwa jini shi ne ma'ana ya halitta ta ne ba wai an sauka ba ne a halitta su an ka yi aka a ran duniya ɗin wasu kuma sun ka ce a'a har yanzu dai magana an zalatin da Allah ce ya saukar abinda ake nufi da shi shi ne ai a dukkan da dabbobin da mutane gaba daya ai kowanne zaka isko asulin shi shi ma dai duk da malihi ne aka halice shi to su kuma dabbobin nan ai abinci ne suka ci wanda ya fito daga cikin ciyawa na wanda na ko cikin kasa ita kuma wannan ciyawa ai ruwan sama ne da suke sakkowa su kuma sai su kyar da ita to kaga kenan har yanzu dai an zarin ta tabbata kenan saboda me saboda ruwan da aka sauka daga sama shi ya tsirar da wannan ciyawa din har sun ka ci sannan an ka samu cikin su an kahe su din aka ce shi ne ba da wannan anzal din anzal din aka ce tana nan din wasu kuma suka ce kai ita anzalan tana nan dai bisa ga hakikanin ta dai aka ce saboda watan a can aljanna Allah ya halicci dabbobin gaba ɗayan su saboda haka daga baya ne ba annabi Adam ya sauko nan ƙasa sai su ma an ka sauko da su ba su ma dai anzal din dai ne duka dai su Imam Al-Qurtubi da sauran malamai duka sun kawo wannan din a cewa duka ga wannan kalmar ta anzal din zai iya dauka din a bisa ga waɗannan ma'anoni din suka ce aka kamar da yake faɗa da cewa kar anzalna alaikum libasan a wata sura yana faɗa kar anzalna alaikum libasan mun sauka muku da sutura daga sama amma ya kaga shi ma ba daga sama aka sauka da sutura ba shi ma ko saboda mi saboda shi ma ruwan sama ne za a yi tunda an sani da auduga da ake yanzu ko yawa to kaga inda shi aka yi wannan yadi din kaga ya an kai ruwa za a shuka ya an ka shuka ta hito sannan a ebo sannan a ta sarrafa kuma ta zama sutura da za a sanya wa din to kaga shi ma da duka ko an ci an zarra ne ne duk ba matsala bane zai ka dauka kai sannan kuma haka nan shi ma zaka ji Allah ya faɗa wa anzalnal hadida fihi ba'sun shadidun wanda Allah yake cewa ya saukar da ƙarfi aka ce shi ma makarar da ya zo guda ce shi ma ƙarfin saukarwa ne an kai wanda a aljanna shi ma aka halice shi sadda annabi Adam zai saukowa nan ƙasa ne sai aka sauko tare da shi din saboda haka sai aka ce dai zai iya dauka anzala din ma'anar ta anzala din duka dai zai iya dauka to shine Allah yake magana wa anzalakum min al-ami samaniyata azwajin ya halitta ko ya saukar daga dabbobin da na ni'ima sun fi guda takwas ya kalubu kuma shi ubangiji kuma shi yake halittar ku fi buruni ummahatikum a cikin cikin mahaifanku uwayenku mata kenan khalqan halitta min ba'da khalqin bayan wata halitta din wato halitta bayan halitta zai iya dauka shi ma a farko yana dugun bani dai kenan na biyu kuma yana jini na uku ya koma tsoka sannan a busa mashi rayuwa kaga ya zama halka min bada halkin kenan kuma aka ce zai iya dauka har yanzu halka min bada halkin tunda in kaddi ba shi mutum an rakkaba shi ne ga wasu abubuwa daban-daban a kasusuwa ne gaba ɗaya da farko shi mutum ga kasusuwa sannan kuma aka yi kuma wayar da jihohi cikin jikin nashi sannan kuma aka sanya mashi kuma tsoka ga jikin nashi sannan aka sa jini da sauran dabba kaga ne har yanzu ya zama halka min bada halkin kenan to shine halka min bada halkin sannan sai Allah ce fi zulumatin salatin a cikin duhu guda uku aka ce zulmatul batni shine duhu na ciki wa zulmatul rahimi da kuma duhu na matan mahaifa wa zulmatul mashima da kuma duhu shi kuma na wannan jikka wanda aka yaba yaro ai zaka yana cikin kamar cikin wata jikka yake haka to shine aka wannan mashima din aka ce su ne ma'anar cewa fi zulmatul salatin a cikin duhu guda uku kaga ga duhun ciki ga duhun mahaifa ga kuma duhu na wannan jikka wanda aka yaba yaro cikin ta din to shine Allah yake nufin duka shi yake yin wannan halitta din a cikin wannan din sannan sai Allah ce to zalikumullahu wannan wa shine Allah rabbukum wanda yake ubangijinku lahul mulku wanda dukkan mulki gaba ɗaya ya tabbata gare shi la ilaha illa huwa saboda haka babu wani abin bauta da cancanta da gaskiya sai shi shi kadai ne ya tsaye wajen abota ma saboda haka sai Allah ce fa anna tusrafuna to wai ta yaya kuke bari ana juyar da kuwa an ibadatihi daga barin bauta mashi Allah madaukakin sarki har wani ya karanta muku wani abu can da wanda zai sa ku kafirci ma Allah madaukakin sarki ku ki bauta mashi shine ila ibadatu gairi a ila ibadatu gairi zuwa ga bauta ma wanda ba shi ba ta yaya kuke bari ana watan a juyar da ku daga barin bauta mashi din sai Allah ya ce in takfuru in takfuru fa inna allaha ghaniyyun 'ankum ولا يرضي لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبعكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور
sai Allah madaukakin sarki yace saboda ka in takfuru ku sani idan kuka butulce ko kuka kafirce fa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki ganiyun ankum mawadaci ne daga barin ku kuma ku sani wala yarda li ibadihi al-kufra ubangiji baya yarda da kafirci ga bayin shi wa in arada hum min ba'dihim ko da ko ya nufe shi ga wasu sashen su to bai yarda dai ayi din ba wa in tashkuru in kuma kun ka gode ma Allah shine kun kai imani da shi da shine wa tashkurullah in kun gode ma Allah fa tu'minu kuka yi imani yardahu lakum to ubangiji zai yarda da wannan imanin da kun kai da shi ya yarda da shi ya saboda haka yarda za a yi ma hakuri din ana iya mai ruhu'a kuma ana iya mashi dauri yarda lakum yarda lakum ko yardahu lakum to ana kan ta kai shine ya yarda lakum zai yarda da shi ya gare ku shi wannan imanin kuka yi sannan ku sani wala tadiru waziratun wata mai laifi ba ta daukar wuzra ukhra laifin wata rayuwa ai shine la tahmilu ba ta dauka shi sannan thumma ila rabbikum marji'ukum sannan zuwa ga ubangijin ku ne makomar ku take fa yunabbi'ukum saboda haka zai ba ku labari da ma kuntum ta'maluna da duk abin da kuka aikata innahu domin shi Allah madaukakin sarki alimun masani ne bi zati suduri da duk abin da a cikin kiraza shine bi ma fil qulubi da abin da a cikin zukatan mutane baki daya duka Allah ya san shi baki daya a nan abin da Allah ke faɗa shi ne cewa in ta kafuru in kun kafirce ma Allah ko kun kafirce mashi fa inna Allah ganiyun an kuma shi Allah mawadaci ne daga bare ku wai inda duk duniya gaba ɗaya za a taru duk a kafirce ma Allah madaukakin sarki a ƙin imani da shi ya to a sani shi ubangiji madaukakin sarki ba a rage shi da komai ba shi mawadaci ne domin mala'iku ma da an kai magana cewa ai kaga yawan su duk yawan nasu waɗanda yake suna da runduna wadda wannan runduna ba ta da iyaka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san watan rundunar ubangijinka sai shi kadai to su waɗannan mala'ikun nan duk yawan nan nasu baki daya to suna bauta ma Allah kuma suna watan a tasbihi ba su gajiya kowane lokaci suna bauta ma Allah laifin da ba su yankewa kowane lokaci to a bisa yanda abu yake kasancewar ba su yankewa daga ibada kowane lokaci kaga yanzu inda mutane duk duniya gaba ɗaya su bauta ma Allah to ai ba su rike shi da komai ba tun daga mala'ikucin suna yi mala'ikun sun yi halittar ƙasa yawa baki ɗayan su a game mu da muwa da aljarun da dabbobin da bisa ƙasa da ƙwari da duk abin da a cikin ƙasa mala'ikun sun yi mai gaba ɗaya to kaga abin da yake haka nan in an ka yi in ma ba a yi ba dai to shi Allah bai da bukata ba dole sai an yi ba in mutum ya yi kai daidai kawai zahima saboda haka mala'iku suna yi wanda ba su da zai shi yasa ake cewa a baitul ma'amuri su waɗannan mala'iku suna yin ɗawafi a kullum mala'ika dubu saba'in a baitul ma'amuri ɗin kuma in duk sanda sun kai ɗin ba mai ƙara dawa duk wanda sun kai yau ba su ƙara dawa kuma har duniya ta ƙare gobe wasu su sabuwa kuma har duniya ta ƙare ana na ana yi ba za a gama ɗin ba saboda yawan mala'ikun ba su ƙarewa ɗin to saboda haka haka kenan shi sa wani hadisi ke faɗa cewa inda mutanen ku lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da na farko da na ƙarshe da mutanen da aljanu gaba ɗaya kanu za su zamo ala a fitar kalbin rajulin wahid za su zamo kamar mutum guda wajen a kafirci da rashin imani to inda duk duniya kowa zai zama haka nan to sai Allah ya ce ma da kasa zalika ma ma indi shay'in shay'un da wanga an bai rage komai gare shi shi Allah bai rage shi da komai ba kuma inda mutanen farko da na kashe su ma kanu ala atika kalbin rajulin shi ma wahil da za a zama kamar mutum guda duk duniya da mutanen farko da na ƙarshe da mutanen da aljanu gaba ɗaya a zama da zuciya duk irin ta mutum guda ta tsoron Allah wancan na kafirci shine wai duk a zama mutane guda da zuciya irin ta mutum guda kamar irin Abu Jahal misali duk duniya ta zama haka Allah ce ba a rage shi da komai ba inda duk za a zama da tsoron Allah kuma kamar sai na baka siddiq wasu ka ce aka wa manzo Allah ba da kanshi sallallahu alaihi wasallam to da ba ƙara ma Allah komai ba a cikin duniya shi ma to ashe abinda aka gina kaga ba kana bar za ka ƙara da Allah ba zai shi kenan to shi yasa ya ce don haka wa in ta kafurin kun kafin shi to fa inna Allah ganiyun ankum shi Allah mawadaci ne daga barin ku ba ya da bukata ba ku kara shi da komai sannan wala ya zali ibadihi da kufra ubangiji madaukakin sarki ba ya yarda da kafirci ga bayan shi saboda haka bai yarda da yin kafirci ba ake cewa shi yasa zaka ga ubangiji madaukakin sarki da yawa wani lokaci yana bayar da umarni amma kuma bai yi nufi ba ya ba da umarnin abu misali saboda nan an kai magana shi ne cewa Allah madaukakin bai yarda da kafirci ba a wala da zalil ibadihi al-kufr din nan cewa ubangiji ba yarda da kafirci shine ake cewa akwai yarda ta ubangiji sannan kuma akwai irada ta shi akwai arza kenan da al-irada yarda ne abu sannan da kuma nufi na ayi abu din to za a samu wani lokaci da umarni da nufi din sai su haɗu gaba ɗaya da umarni da nufi kamar misali wajen mu'mini ai kaga Allah ya bada umarni ayi imani ko ya bayar da umarni ayi imani to kaga na umarni ne ya bayar to kuma sai ya yarda da shi ya ga waɗanda an masu imani sai sun kai kaga nan da yarda da kuma umarni sun haɗu nan wajen shi yasa kaga ne ya yake cewa da yace a wala lalil badi da kufara sai yace wa in arada hum min ba'dhum duk ko da yake ya nufi yin kafircin ga wasu ya nufa su yi amma dai bai yarda da su yi ba don ba inda Allah ya dace a ce ai kafirci abu ne mai kyau to shi ne za a samu irin wannan ɗin sannan kuma bayan wannan wani lokaci kuma za a samu Allah bai ba da umarni ba kuma bai yadda ba ko kamar shi kafirci da kai da kina za ka samu Allah bai ba da umarni a yi kafirci ba kuma bai yadda a yi kafircin ba kaga wannan ne wannan shi ma wani bangare shi ma daban kenan sannan wani lokaci kuma za ka samu ubangiji ya ba da umarni sannan kuma bai yi nufi ba amma kuma ya ba da umarni a yi kamar yadda ya ba da umarni a yi imani kaga ai su masu imani su yi imani sai ya zama kaga nan da umarni da kuma nufi sun haɗu to amma wajen kafirai su kuma kaga an samu umarni amma kuma sai Allah ya nufi kawai shikenan su haka za su ma kafirai to haka kenan sai ya zama an samu umarni amma nufin Allah bai kama su su to Allah ya kiyaye mai a sannan wani lokaci kuma zaka samu ubangiji madaukakin sarki zai yi nufin abu amma ba zai bayar da umarni din ba nashin ba wato shine kamar kafirin kafirai kenan ba yawa ya nufi abun amma bai ba su kunnin su yi kafirci din ba imani ba su mandi ba kafirci ba yawa shi da kake farko inna la la yamuru bil fashai Allah baya ba da umarni da duk wani abu wanda yake marasa kyawu to saboda haka shine a ake tabbatar da cewa dan san cewa to shi da umarnin Allah madaukin sarki ko kuma ce nufin shi da yadda sai daban suke ba hadu suke ba yawa saboda haka in ya yarda da abu shikenan ma'ana abu mai kyau shine wanda ya yarda da shi ya ce aikata shine wala yarda baya yarda lil ibadihi al-kufr kafirci ga watan bayan shi wa in tashkuru ce in kun ga gode mashi kuma shine kuka yi imani aka aikata aiki mai kyau yarda lakum ubangiji madaukakin sarki zai yarda da wannan din wai ma'ana shine zai bayar da sakamako da lada ga waɗanda suka aikata wannan din a sannan sai Allah madaukakin sarki ce wala taziru waziratun wata rai bata wata rai mai laifi bata daukar ba ta daukar nauyin wuzira ukura laifin wata rayuwa din abinda ake nufi shine wa duk wata mai laifi a wajen Allah to bata isa ta kuma ta dauke ma wata laifin nata ba wannan mai laifi ne wajen Allah amma kuma karshe ya nemi cewa yana son ya hada wa zai dauke mu wancan su ma nashi zunubai to ba zai iya taba dauka haka nan ba a ce ya dauka mashi ba aka ce sai dai irin abin da zai kasancewa wanda ba ba daukar nauyi ba amma dai na ceto haka sai dai irin wannan kawai da ceto wanda wani ji maɗaukin sarki wanda mutum kirki a makoshi kaga nan ne ya aka ce ɗaukan nauyin wanda an bai laifi shi abba zai yi ba amma wanda ba bai laifi mutumin kirki mai daraja wajen Allah zai iya ɗauke ma wani amma ba waya cewa da ya yi zunubi amma ya ɗauke mutum zunubi ba a'a ta hanyar ceto da misali tun da ya zama mai laifi ne shi shi kuma sai ya cece shi to sai dai irin wannan amma dai wani ya ɗauke ma wani zunubin nashi gaba ɗaya ka cuka mai dawo kai ne to shi ne abba za a yi ɗin ba sai kuma aka ce irin nan duniya da ya kasancewa shi ma kamar wajen shi sa suka cewa a lahira ake nufi din wani bai ɗauka wani laifin suka ce anan duniya ba zai hana amma wani ya aikata wani aikin yi laifi ba sai laifin ya shafi wani ba amma iyaka dai ba za a mai hukunci a lahira ba da wannan laifin ba kamar yanzu misali waɗanda suke aikata abubuwan da ba daidai ba na sabon Allah wanda wasu sanadiyar wannan abin sai Allah ya sabakar da azaba to wannan kaga wasu na jawo shine Allah yake faɗa cewa wata kufi sanatan la tusiban da lazina zalabu minkum khasatan kaga wasu na jawo amma ta ga mai hakkowa iyaka an kaje a lahira shi wanda bai yi ba to shi baya da laifi wanda yayi shi bayan wannan abin da ya same shi na duniya kuma karshe a lahira kuma akwai laifin da zai tsoko shi kuma sakamakon laifin nashi da amma shi wanda bai jawo ba to a lahira amma zai same shi ba to shine wala taziru waziratun wata da ba ta daukar nauyi amma dai aje lahira wannan ce na dauki ma laihin da azuri banka gaba daya to ba a ba za ba za a yi wannan din ba shine wala taziru waziratun wizra ukhra sannan sai Allah madaukakin sarki yace sun ba ila rabbikum marji'ukum sannan ma kuma ku zuwa ga ubangijin ku ne take fa yunabbi'ukum saboda haka zai ba ku labari bai ma kuntum ta'maluna da abin da kuke aikatawa saboda haka duk abin da mutum ya aikata ko mai girman shi ko mai karamci ne ubangiji madaukakin sarki zai zai ba shi sakamakon shi abin da ya aikata din sannan inda hu haƙiƙa shi Allah alimu bi zati suduri masani ne da duk abin da a cikin kiraza wai duk abin da a cikin zuciyar mutane to shi Allah madaukakin sarki ya san wannan abun kuma zai sakamako da shi ga duk wanda yake aikata shi din
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النير
a sai ubangiji maɗaukin sarki ya ci gaba da faɗa cewa wani za masal insana durrun idan wata tsanani ko wata cuta ta shafi mutum da arabahu sai ka ganshi yana koma yana ta roƙon ubangijin shi muniban ilaihi yana mai komawa zuwa gare shi thumma idza khawwalahu ni'matan sannan idan ya ya canza ya bashi wata ni'ima minhu daga gare shi nasiya kuma sai ya bar ko ya mance ma kana ya da'u ilaihi abin da ya kasance yana kaskanta da kai da addu'a gare shi din min qablu tun gabanin haka din waja'ala waja'ala lillahi andadan sai ya sanya kiwo shi ga Allah madaukin sarki li yadhilla an sabilihi domin ya bace daga barin hanyar Allah madaukin sarki sai Allah ce to kul ka gaya mashi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tamatta bi kufrika qalilan to ka ji dadi da kaficinka na zuwa wani lokaci dan kadan ka sani innaka min ashabin nari kai kana cikin in wuta ne subhanallahi kiyaye mu ah abinda Allah yake magana cewa wai za masal wai za masal insana durrun idan wata cuta ta sami mutum dan adam sai ka ganshi da arabba guya koma ga ubangiji shi shine ta roƙon ubangiji muniban ilaihi yana mai koma zuwa gare shi wanda har su kafin haka na suka yi da su ma da yawa za ka ga dusar da sun ka shiga cikin jirgin ruwa a da sun ga jirgi na alamun tananya kamar za a shi kifiya ko wani abu to za ka ga ba su sai da ta kiran Allah Allah Allah Allah haka suke amma kuma daga baya da an sauka kuma can an ka haye kuma shike nada za a ci gaba da sauran abubuwan da aka na goma kada sauran abubuwan da ake yi to kuma ai wani bi har musulmi suna dan aron wanga abin da kaji yawa sai ka isko wani da waya kaje yana kiran Allah Allah amma da za a bai da lahiya za ka yi shi da ya motsa waya Allah waya Allah amma kuma da ya warke yana lahiya can garangam kan ji yawon suna Allah kila sai ya ce wurin sallah nasa to kaga kaga musu ko suna aron wannan kinan ko kuma mutum ya shiga cikin mota da zarar ya ga za a shiga cikin haɗu za ka ji Allah Allah Allah za a yi haka ake duk sanda an ka ce an shiga cikin wani hadari suka isko don mutane kowa ya koma ga Allah yanzu ka riba gani inda aka ce yanzu da an shiga wani yanayi misali kamar irin sai a ce an samu karamcin ruwa kaga ai yanda jama'a duk aka dawo duk sai a koma ga Allah ko sai ga an dawo da ana ta roƙon Allah Allah dai ba mu ruwa Allah dai kuma da an samu ruwan nan komai ya kan kama kai shikenan kuma da sai ka ga kawai sai mutum sai ka je mutum yana labarin ko gona ta shi ma karshe ma sai ka je na faɗa cewa ai takin da ya saya ne to ka gani bai tunawa da Allah ne kai sai in bai tunawa da Allah ne kai sai in ya sa takin kashi kuma shi ka ta lalace sai ka jera cewa kai haka dai Allah tsara kashi yasa Allah shi ka yabu ka jiba haka takin da nisa ne kaza ne kaza din amma ya bai kyau to sai ka ji shi takin da sanya ne ka gani ko na zamani ko na gida ko kuma noma ne ne eh ce saboda noma kaza yamma wurin to ka gani to duk irin waɗanda zaka ko har musulmi suna dan aro wannan din dan ka shiga cikin wani hali tsanani sai a koma ga Allah kullu a roƙon Allah kana gani har wanda ba ruwa ne da zikiri shi ma yana haka na aiko har wanda bai zikiri ya shiga shi lafiya na cikin wani hali zaka yi shi da ya motsa da Allah zaka jira Allah sai ya zama zakiro shi kenan tai yawa to sai ya warke sannan ya dawo ya ce maka ya zikirin bai da kyau yawa to ka gani to saboda haka shi ne yasa yace don haka idan wata cuta ta shafi mutum to durru shi ne cuta da araba sai ta roƙo ubangiji ne muniban ilahi yana mai koma zuwa gare shi sun mai za ka wada wuni a matan sannan idan allah ya ba shi ni'ima minu daga gare shi to kuma sai ka isko nasiya sai ya bar maka ne ya da'u abinda ya kasance yana kira yana ta roƙo ilaihi zuwa gare shi min kablu gabanin haka din wai ma'ana shine sai ya manci da allah din bayan da ko bai mancewa allah gabaki ne bai hinkewa amma yanzu kuma daga baya sai gashi kuma ya dawo sai ya manci da allah maɗauki sarki da sai ya bar shi sai ya bar kiran allah sai ya dawo kuma yana ganin cewa ta dubara ta fita da shi din wanda da yawa lokacin da ka isko wani zai iya shiga cikin wani hali a wannan lokacin zai ta rukun addu'a ga bayan Allah duk koyo shi daidai a dai taimaka musu da addu'a amma ƙarshe da wannan abun da yake ciki na mabacin hali ya wuce bai ma kawo cewa shi addu'a roƙon Allah da yanka bai da kawai ba ka gane sai ta ganin kawai dai shi dai kawai dai lokaci ne kawai dai abin da ya zo ya wuce shi annan wai ya mace kuma can sadda cikin halin Allah shi can yi ɗaya ka ta yi kuma kowa haɗa mutane ɗaya ka da Allah taimaka musu da addu'a duk hakan tana faruwa ga mutane amma da abin ya wuce kwata kwata mutum bai kawo cewa malauki ya yi imani da addu'ar da ya yi ce da kuma addu'ar da an ka taimace ta ce abin ya faru sai ya ce kai shi yana ganin ba hakanan bane ba to kaga duk wanda shi yasa kaga Allah ce sai ya manci da Allah din madaukin sarki ne kuma a wai za mu sai durun da arabu da aka ce kuma a nasiya ma kana da udin aka ce kuma sai ya manci da wancan tsananin da ya shiga ana fassara haka nan sai ya manci da wancan hada da shiga yanzu da abin ya riga ya wuce shi kenan sai ya mance da duk wata wahala da taɓa yi amma yanzu wani ka gani za ka ga mutum asuli ne talaka ne shi ya talaka bai da komi ana ta ayyuka na wahala lokaci ɗaya in Allah ya gwada ta shi zama wani irin babba kuma sai ka isko malauki a cikin wannan lokaci sai rika jin tausan wanda a talakawa sai ka isko kuma wannan tausan duk sai ya ɗebi ba ruwa da shi ba in ba bisa ba ma yana iya sa wani talaka ma ya mai wani ƙwadago ƙarshe ma wurin biya da sai an sha wahala sai an ta mai gobe gobe ya ce ya dawo ya ce ya dago kuma shi ya wahala kaga duk da wannan tana faruwa din karshe kaga mutum ya mance da shi inda ya fito cewa shi ma ya sha wahala amma yanzu gashi ya mance saboda me saboda ya shiga cikin jin daɗi shi yasa ake cewa ko da a aljanna ya hanka zo su yan aljanna za a tambaye su shin wai wace irin wahala suka sha su sai su mance wai su mance da ita gaba ɗaya da duniya sai su ce su tunda suke musu shan wata wahala ba su ko da ba abin duk saboda sun mance yanzu da suka shiga cikin wannan ni'ima haka su ma in wata za a yi masu ma ka ce in an tambaye su wai wani irin jin daɗi suka a duniya su masu ce a yi tun da suke wasu bashin daɗi ba ko saboda ba saboda wacce azaba ta ɓatar musu da wannan abu to shi yasa kaji zaman duniya ba mancewa suka da shiga ya an ka tambaye su wai kam labistum fil ardi adad sinina wai shekara kuna wacan duniya sai su to muna ganin labisna yawman aw ba'd yawmin suna ganin yini guda ne sun kai da ko rabin yini wani shekaru da aka yi duniya sun mace su an gane sai suna tunanin ko yini guda ne an kai dai ko kuma wani rabi ne ba iya kawo rabi ba subhanallah Allah ya samu cika da imani to wannan a shine sai yamanci da abin da ya kasance yana turo kudin a can baya a sun mai zafi wannan sai Allah ce waje alal lillahi andadan sai ya sanya kiwo shi wato su ne abokan tarayya ga Allah madaukin sarki a liyar dilla an sabilihi domin ya batar da mutane daga barin hanyar Allah din kaga ne misali in irin wangane wanda ya shiga cikin halin da ya shiga wani tsarni ko da musulmin ne misali ya ci addu'a an ta mai addu'a da roƙon Allah akan abubuwan to ƙarshe ya bayyana ta sai kuma ya dawo sai cika a yi in bacin da wani ya sa baki ka gane da sai ya gano wani ya sa baki shi sa bayan in bacin da wani ya sa baki da abun bai yi haka nan ba sai ya mance da shi Allah in ya ga dama kowa zai sa bakin sai abin ya ƙi wadda in Allah ya ga dama sai a haka nan duk kowa ya zo ya to nawa an kai ma shi kai ne wanda aka gane ya sama baki din kai ma ka samu wani abu karshe shi ma sai ta hauka ne shi ma ta birkice da shi yau shi da ka sa bakin ma wani amma wani ko ana haka nan ba ya to ka gani to kaga kenan mutum ya dawo yana kallon cewa ai don wani ya sa baki ne shi yasa ya samu hita daga cikin kunci kaza da ya shiga kaga bai kamata shi musulmi a ce ya zama haka nan ba shi musulmi abin da ya kamata ya zama duk abin da ya faru gare shi kawai ya san Allah kuro shi yasa kaga ake son mutum ya ta roƙon Allah kuma ya ta sa bayan Allah su mai roƙon Allah shi yasa kaga har wannan ba su yadda da ayi tawassuli ba sun yadda da tawassuli ka yi tawassuli da addu'a wani mutumin kirki wai ka ce maka addu'a har su sun yadda da wannan sun ce yana da cikin tawassuli da halatta ka yawa eh wani mutumin kirki ka ce maka addu'a akan wata bukata ta kaso ka ce wannan yana da ciki kuma shi yasa ake cewa mutum ya tanadi addu'a kamin zuwan wata musiba wani ka tare da addu'a ko yaushe kana a yawan addu'a cikin labararka da ruwan addu'a to in wata musibar ta taho to ita wannan addu'a da ka tare tana nan dama ba ta zuwa ko ina ita za ta je ta haɗu da wannan musibar ɗin sai su haɗu ka gani sun haɗu shikenan shi da sai ta wace ita musibar ta zo da ba ko kuma ƙarshe Allah ya dunkule ta mai da ita ya karama in misali mukaddara sai a ce wani mai kuɗi ne zai yi hasarar miliyan guda misali sai ta dawo ya ta dubu hamsin shikenan kaga an samu sauki kwarai da gaske to shi yasa ita addu'a to aikin kira eh kuma sannan da ba ko can dusar zaka roƙon Allah kaida ne shi Allah shi ya riga da tsari ujibu da awatar da'i idza da ani dusar da mai roƙo na ya roƙe ni zan biya mashi da bukata ne iyaka dai akwai wani tsari da Allah ko sai yake kana iya roƙon Allah bukata taka shi wannan abu wanda kan roƙa din kuma Allah yana so ka da alkhairi kuma ya tabbatar da abin alheri ne gare ka yanzu din sai ya baka shi yanzu da lafiya kawai shi kenan na ɗaya kenan wani lokaci ka ka ta addu'a ka ta ta antama addu'a ga lamari kuma Allah ya hana maka shi din to ba mamaki kila shi abin yanzu a baka shi ga yanzu ba alheri ne gare ka ba ga yanzu din ba sai Allah ya ki baka shi din sai can gaba har ka mace da kai addu'a sai Allah baka wannan abin yana wanda tana faruwa na uku kuma zai yi ka roƙi Allah a buka ta roƙon Allah Allah ya karba amma kuma sai ga bai baka abin ba bai baka shi yanzu ba kuma bai baka shi ma can gaba din ba to shi kuma Allah ya kalli wannan abun ba zai zama alheri ne gare ka ba sai ya ɗauko wani abu wanda ba shi kan roƙa ba wanda wannan abun ya yi zama alheri gare ka sai ya baka shi wanda ba shi kan roƙan ba kai kuma kai kuma kamar a haɓo da haka nan din ba to Allah yana haka nan din sannan kuma akwai sanda za ka yi roƙon Allah ka roƙi buƙatu da ka kai naci kai ta addu'a kuma ka sa ya ce maka Allah ya hana maka abu kuma ya hana maka wani abu mulmaki ne ashe wani babban laifi ya tsakanin kai da kai da ubangiji can wanda ka cancanta a saka wuta to shi kenan sai Allah ya kyale ka canka tawa kanka wannan addu'a da kai sai ya yahi ma can lahi mulmaki wannan addu'a wannan buƙatu da kai kai sai ka zo lahira amma sai Allah ya ce maka to ka san kayan aiki kaza lokaci kaza wanda da wuta za a saka amma ka roƙi Allah wata bukata ta kaza da kaza ka sani ka nace ka sai ba a baka ba to wannan abu ne an kai yawa roƙi wannan din to shi yasa tun da kaji Allah ya alƙawari in zai karba zai karba din shi yasa kaji wani hadisi ko manzon sallallahu alaihi cewa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati ku roƙi Allah kuna masu kankancewa da cewa lalle Allah ya karbi addu'a amma da zaran kana addu'a amma kai roƙi Allah kai ko Allah ya saka ko dai an samu matsala shi yasa manzon Allah ya ce kan mutum ya ce ni na yi addu'a na yi addu'a amma dai har yanzu dai ban ga da kai wannan ka bata addu'a ka shike to Allah bai so haka abin da Allah yake so kai tsaye da kai addu'a da ka sa baka ka sa cikin zuciyarka Allah ya karba da shikenan to iyaka ka bin ma Allah zabi duk abin da ya zama alheri ne kawai baka da shikenan to amma yanzu matsala abin da mutane wani bi ido ruhe abin duk da mutum ya kaso shi in ba shi ya samu da ba to shikenan shi sai ya ga dubin shi dadi ba to ba haka labari yake ba shi yasa kaga bayan Allah wanda suka tsaya ga Allah su ba su damu da wannan din ba sai ka gansu don sun roƙi Allah ga wani abu ba su shi bai zo hankali su kwance sun san da lalle akwai abin da Allah shi musu banda wannan to wannan shi ne yake cewa sai su sanya wato kiwo shi ga Allah kaga kamar musan da muka bayar da ni na wanda ya yi ne kusan yanzu ya dawo cewa yammacin da wanda ya ce wuri kaza ya baga da wanda wanda ba a samu wannan din ba to shine liya zilla don ya bace ana cewa liyu zilla amma wannan ya umruha ana cewa liya zilla amma ta wasali sama kuma an sabini daga barin hanyar Allah madauke sarki da aka ce liya dilla don ya ɓace liya dilla kuma don ya ɓatar ya ɓatar da wasu kenan an sami lihi daga bane hanyar Allah shi ne addinin musulunci sai Allah ce to kul ka gaya mashi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tamatta wai ma'ana wanda adda wanga halin wanda in Allah ya yi mai abin da yake ciki din kuma kashi sai ya butulci ne sai ya ce to tamatta shikenan faɗa mai sai ka ji daɗi bi kufurka da wannan kafircin da aka kalilan na wani lokaci kaɗan ka sani innaka min ashabin nari kai kana daga cikin wuta aka ce wannan amru tahdidin ake ce mashi umurni ne amma na tsoratarwa ba wai cewa an kai an hada ta ma sai kai bane ba kamar yadda ka san yanzu yaro zai ba laifi ka ce ya bari yana aikata wani abu sai ka ce mai bari ya ki bari ka ce bari ya ki ba sai ka ce to shi to sai kai ai ka ga ba hada ta mini kai ta yace ba ko yi ko yawa in ya taye din wani abu zai biyowa to iri ne ne na Allah musulun cewa to a ƙashi kenan a basu sai su ji daɗi na duniya to kaga yanzu kenan wanda duniya za ta ruga da Allah saboda yana ganin Allah ya wadata shi da mulki ko da wadata ta kuɗi ko na wani abu amma ƙarshe ya zo ya ta aikata ayyuka na sabon Allah ayyuka waɗanda suke da keta alfarwar mutane da cin mutuncin mutane da wulakanta mutane kasuwar da ya kashi kashi to kaga duk ɗan jin daɗin za shi Allah ta kyale shi ɗan kaɗan ne ai bai wuce ne shekaru shekara nawa da duka to duk shekarun da aka mutu gaba ɗaya bai wuce kai shekara na kosa ɗin kila kosa bai shi kenan a ta yi har daga can da ana samun 80 haɗari da wani abu ko amma da yanzu kan mafi yawanci kan sai dai to Allah ya samu cika da yiwa ne to kaga yanzu misali ka auna ka ga an yi waɗansu mutanen can baya waɗanda su shekarunsu ma sai mutum shekara dubu yanzu yana annabi ruwa shekara dubu har da wani abu yi wa'azi ɗaya shekara ɗari tara da hamsin yana yi wa'azi kawai ba ka gani kuma kame ya fara wazin sai da shekara bayan tukun aka fara bayan kaga sannan ga ishirin da hamsin tun da kaga dubu ta kusa kammala sannan bayan an yi tufa na halakar da mutane kuma ya ƙara rayuwa kuma har yanzu dole kaga ɗari dubu da wani abu ya yi yanzu in bancin da alƙur'an bancin da suke mutanen ƙwarai ne mutanen allah ne alƙur'an yana ba mu labarin su da ba mu sanin ma an yi wani abu wanda ake shi ma na bilu duk shekarun da ya to balle kai ba su ko saba'in sai ta rude ka kuma shi jin daɗin mafi yawanci ba mafi yawa ba na shi duka ba amma dai mafi yawa za ka isko sanda za a ji ne da ba tun harkon rayuwa har ƙarshen cin za a jin daɗin ba ai. don mafi yawanci jin daɗin gaskiya bai cika tawa tun kana ɗan yaro a ce kake ciki ne ba kuma har ka tsuha kana ciki ne ɗin ba yawanci daga baya ne ka samu wajen daɗi ƙila sanda zai faruwa ka kai shekara arba'in sai ya samu to nawa so ka rage cikin sittin da kaga kaga su sai abu an kalama ku ka ce kashi biyu to in ma kuma a ce saba'in din za ka yi shi ma ɗin misali ka can yi ki arba'in can sannan sai jin daɗi ya taho tsoron talatin an dai wuce rabi duk da haka nan to ka gani to amma kuma sai wuce ka kaga shi yasa yake ka kace ka ji daɗi amma jin daɗin ai dan kaɗan ne kamar da Allah ke faɗa kul mata'ud duniya qalilun dan jin daɗi ai bai da yawa dan kaɗan ne in shekaru da kaɗan an yi an gama kuma da an mutu shikenan ba a ƙara dawowa shikenan abu ya ƙare kenan to shi yasa kawai babban abin da ya kamata mutum ya samu wadata ta duniya ya zamo ya mai da ita duniya din ta zama gona ta noman lahira ta shi ne kawai in ma ba wadata gari ka ba lahira Allah huri ma ba ka da wadata ta kuɗi ko na wani abu ai hanyoyin aikin Allah suna da yawa kuma shi ko mi karamcin abin da kai na aikin Allah shi Allah yana so yanzu misali sai a ce kai talaka ne kai sai ka gana wani aiki na Allah na kuɗi na kila kawai kai naira ɗari ita Allah ya huri ma gaba ɗaya shi kenan sai ka bayar da ita shi kenan ta ɗaya ka a gare ka wani ya tuya ma dubu ɗari misali kai mai naira ɗari shi ma Allah ya ansa da kai ma kai ma Allah ya ansa shi ma ƙwarai da gaske in kuma a ko ma min ba ka da shi amma kai ƙarfi ne kake da shi na jikinka za ka zuwa kai ka bayan a yi aikin da ka ya shi ma da ciki ɗin ne kaga dai mutum yana da irin gudunmawar da zai bawa ɗin kuma ga hanyoyin kashi kashi ga sunan da yawa jit yanzu ko na wurin gana nan nan wurin gaɗe ma da bakin yanzu sai mutum ya samu abin da shi ga aljanna take nan wurin gaɗe nan ɗai yanzu misali wajen gyare gyare abubuwan gada aka ɗin a yi shi hida can azo shi wannan shi ɗaɗɗe ma sai Allah ya gamata mutu sanadiyar ta yanzu nan ne duk takalmi wani zai hita ne ka ji wa mai takalmi ne isa takalmi shi kaɗai sanadiyar sai Allah ya gamata mutu shi Allah Allah abubuwan nashi yawa gare su kuma duk ba su da wahala cikin sauƙi sai da adam ne da adda yayaye da yawa wani lokaci sai ta ɗebo abubuwa masu faɗi can waɗanda ga hanyoyin na samun ladan mai yawa amma kuma sai ya taimi waɗanda na samun zunubi shi kuma to Allah ya kiyaye Allah ya gafarta mana zunuba baki daya to shine ka ji dadi duk burga da kafin kalilan kadan innaka min ashabin nari kaga ai aka abu na a ce an ce to sai kai amma kai tsaye kai dan wuta ne subhanallahi ai wannan abu tashi hankali ne ga wanda sun da imani amma a ce sai kai amma ka sani kai wuta za sa kaga yanzu kamar yanzu mutum ya aikata wani babban laifi ko kuma zai ce ya aikata wani babban laifi a ce wannan laifi wa duk wanda ya aikata shi abinda hukunci ne kisa ka kashe shi za'a in ka aikata shi sai an kashe ka kuma ka ce kayan da wai kai abin kai din kaga aka hauka kenan to balle maganar da shi ya wuce haka ma tunda magana ce ta azaba ta lahira wanda ba ta da karewa ne gaba da Allah kiyaye to shine Allah ke magana sai ya ce to amma kuma aman huwa qanituna al-layli sadidan wa qa'iman yahdaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
a sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin cewa a amman huwa qanitun shi yanzu wanda ya kasance mai biyayya da ibada ana allaili a cikin tsakiyar dare ko ka ce a cikin lokutan dare sajinan yana mai yawan sujada wa qa'iman kuma yana tsayuwa ma'ana sallah kenan da tsayuwa da sujada da sallah da tsayuwa kuma bayan wannan ya hazarul akhirata yana jin tsoron azabar lahira wayar ju rahmata rabbih kuma yana kaunar samun rahmar Allah ya rishi aljanna shin yana yin daidai kamar huwa asim bil kufri kamar wanda yake mai sabo ta hanyar kafirci ma Allah au gairihi ko wani shi na laifuka sai Allah ce shin kul ka gaya masu ya rasulullahi shin wai hal yastawi allazina ya'lamuna shin waɗanda sun ka sani suna yin daidai wallazina la ya'lamuna da waɗanda ba sani ba ai la yastawi da ba su yin daidai kama la yastawi da alimu kamar yadda malami bai yin daidai wal jahil da kuma wanda yake jahil a anan abinda Allah madauki sarki yake magana cewa aman huwa qanitun wanda yake tsaye matan mai ibada wanda aman din nan ana karanta shi aman ba da shadda ba ana sa shadda kuma a ce amman saboda haka wani zai ga an sami amman da wani aman din saboda haka duk ana karanta da kanin ko ka ce amman huwa qanitun kuma aman duk ana karanta da kanin shine amman huwa qanitun wanda yake yana tsaye yana ibada don ka ce alqunut malamai suna cewa wa kullu qunutin fil qur'ani ma'anahu da'a duk abin duk inda ka kalmar qunut ya zo a cikin alqur'ani ma'ana ta shine yi ma Allah biyayya biyayya ga Allah shine a kanata to shine yake cewa amma huwa qanatu yanzu wanda yake yana mai ibada ana al-layli a cikin tsakiyar dare wanda ana al-layli din nan an ce tsakiyar dare da ke rufi da ana al-layli an ce kuma ana al-layli farkon dare aka ce wanda bakin magriba zuwa isha wannan tsakanin aka ce kuma ana al-layli da farkon dare da tsakiya sai da ƙarshe ne duk ana nufin dai da ana al-layli duka dai an basara da haka din to shine ana al-layli a tsakiyar dare wanda ya tashi sajina ya zama yana mai yin sujada wa qa'iman da kuma tsayuwa ya hadarul akhirata yana tsoron kuma lahira wai ma'ana shine yana tsoron azabar Allah a lahira din wanda akwai ibn abi hatim ne ya rubaita daga abdullahi bin umar kuma irin su imamul qurtubi a tafsirin shi da kuma a shehu radiyallahu anhu shi ma a cikin nashi tafsirin duka sun kawo cewa wannan ayata sauka ne ga sayyidina Uthman bin Affan saboda yawan kiyamul layl da yake shi wai saboda sallar da yake tana fila wani bi akwai sadda in zai sallar cikin raka'a guda sai ya kanci Qur'anin duk duka gaba dai subhanallah ka ga sallah ta kai sallah duk Qur'anin nan gaba dai ka ko dai wani irin kala karatu da kai komai sauri ne ba a tsayawa hece da harufa sosai sosai a ce ka kanci Qur'anin duk duka kuma ga raka'a guda subhanallah to wannan aka shehu suka kawo da shi Imam Qurtubi da duka sun kawo wannan din Ibn Abi Hatim kuma ya roci haka din haka ibnu kasir duka shi ma kawai da shi sai duka wannan magana din to aka ce da Usman bin Affan shi ne ake magana nan wurin din duk da yake da yake ba shi kadai bane ne malamai sun magana da yawa akan cewa ba shi kadai bane amma dai su dangane da kawo kusan shi kadai suka ambata sai da Usman din amma dai akwai wanda suka ambaci cewa ba shi kadai sai da Usman din ba ta saka gare shi ba irin su abun nan ne su Ammar bin Yasir suna cikin su wanda ta saka gare su wasu kuma suka ce Ibn Mas'udin duka ta saka gare su din ah wallahi alam dai to shi ne wanda yake ana a masu yin sujada sajidan sujada wa ƙa'iman da kuma tsayuwa shi ne na filoliki na cikin dare wanda asali na filoliki na suna ce mai ƙarfi ta manzana sallama shi ya sakar gashi sallar da ya kai shi har sai ƙawa ne masu na kumburi wajen yin sallar duka duka raka a goma sha ɗaya ce ko sha uku haka su ne manzana ke yi haka sai da aisha take cewa manzana baya wuce haka nan amma ta ce sai dai ganka tambayi tsawon su kuma yawwa kaka dauka ya raka kai da kai wanda ka tone da kaka ta qur'an Allah har ka ka kashi shike sai ka duka a'a shi yasa ina jin sayyidina Abdullah bin Abbas ne ya taba zuwa gidan manzo Allah sallama sai bacci doke shi yana yaro lokacin ma to sai dare yayi sai ga manzo sallama ya tashi zai sallar nafila da ya tashi ma sai shi ma sai ya tashi ma ta yaro la to yi manzo Allah din yazo an ka kama sallah a manzo Allah baya kanta Fatiha sai ka ya kama suratul baqara kuma ga bakar tana da aya ta kai 280 da wani abu eh biya ta da 50 ko 80 da 80 da wani abu kudai da gaske aya 280 da wani abu amma shi ko da an ka fara abin da ya ka tunanin kila za a da ebi ayoyi da suka gane an ka dan yi sannan sai a yi rukuni to sai an ka zo an kai ta yi ga an wuce ne ayoyi sai yana tunanin kila ko an kai rabin surar na san an da aya kaga 100 da wani abu sai a yi rukuni shi ma dai an ka wuce an kai ta tahiya ya gano a shi sai an kai surar duka kenan an ga ta gaba ɗaya yana jibi a rukuni kuma sai an ka shiga cikin alibin rana ita ma alibin rana aya ɗari biyu gare ta waccan mai ɗari biyu da tamanin da wani abu nan ga mai ɗari biyu na wace nan an kusa ɗari biyu maki shi kuma kuma raka a guda ya ce kashi da sai da zan na huta shi kuma ga yaro mai cikin bada shi kurciya da sani amma sai da ya zan na huta shi saboda ya tsaye ta mai yawa to kaga haka sallolin manzo sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kaga ake son wato ya zama ana yawan yin sallah din da kokari na duk abin da ya sauka shi yasa shi wata jani radiyallahu anhu yana ba da umarni ga almajirai da mabiyan dariƙa ta cewa ko da raka a biyu ne kalamci kenan ya zama suna yi cikin dare na fila yawwa eh ko da raka a biyu ne kacal to haka shi da ka ba da umarni a cewa zakka kan radiyallahu ta'ala anhu a sannan kuma shi yasa akwai sayyidina abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yana faɗa kamar da imamu al-qurtubi ya kawo shi a cikin tafsirin nashi yake cewa wato duk wanda yake so Allah ya sauƙaƙa mai wannan wahalhalun da na tasha kiyama to ya ce wanda zai kaso haka nan din ya zamo yana yin nafila cikin dare salar dare eh wai ma'ana ubangiji ya ganshi cikin duhu yana yin sallah wai ma'ana ka ta cikin duhun dare kana yin sallar nafila kuma ita sallar nafila na wai ta cikin gidanka ta hayin ta masallaci lada an gane mutum ya shiga cikin daki da gida ne ya sallar nafila ta hela da bisa ga ya to masallaci ya sallar nafila yawwa kwarai da gaske saboda haka ah, shi sau da yawa zaka samu waɗansu bayan Allah ba su ba cika yawan nafila masallaci ba sun yi cikin gida shi sa kaga ko asuli sallar nan da muka ci tarawih ai duk cikin gida aka yi ta canda a zamanin manzo sallama da zamanin khalifar sayyidina Abubakar Siddiq duk cikin gida aka yi su sai lokacin sayyidina Umar ne aka dawo ana an- ana yin masallaci da ana yin jami'i din ya danganta ga wancan lokacin wani bi wani ya to masallaci shi kadai ya huta wani kuma ya shi cikin gida ya huta dai amma dai sai lokacin sayyidina Umar ne aka fara haduwa a masallaci sai a zo a yi jami'i amma kuma ko shi ba da shi ba shi sana wani ba shi yau shi shan gida ka taya abu na gani yawa to shi yasa da ya abu ma ya ga abu ya ba shi yawa har yake cewa ne imatul bidi atu hazi yake cewa mata da daga bidi a da kagotayen jam'i na aina fila din a yi ta sallar tarawih din to saboda haka a yin sallah shi yasa ko tahajjudin da aka yanzu yana da kyau yana da muhimmanci kwarai kuma a zo masallacin amma in ka tsaya gidan kai ta halala shi ma an gane shi in wani masallacin zabarawa ne don wani in ba masallaci aka yi ba ya yi yau wai aka ce za a can gina nashi ya yi ba yi zai ba amma yana yi shan masallaci ya jana yi to zai ɗanyi ƙoƙari sai ɗaya ga saboda tun da yana ganin aboki na wasu na zuwa shi ba bari ɗan daure sai ɗin to zai ɗan zafarar da shi wannan ɗin to kaga ya haka nan yana da muhimmanci shi ma ƙwaya da gaske ta Allah ba muhimma da ƙoƙari da kuma ya karɓa mana ibada da muke gudanarwa alfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne yi hazarul akirati kuma yana jin tsoron azabar lahira wayar jura mata rabbihi kuma yana kaunar ya samu rahamar ubangijin shi subhanahu wataala sai Allah ce kul ka kai musu ya rasulullahi shin wai hal yastawi alladhina ya'lamuna yanzu waɗanda sun kai sani suna yin daidai da a wallazina la ya'lamun da waɗanda ba su sani ba wai ma'ana shine ai la yastawi la yastawiyani ba su yin daidai kama la yastawi alimu kamar yadda malami bai yin daidai wal jahil da wanda yake jahil wai ma'ana shine wanda yake mai ilimi ba a hada su kwata kwata ai ilimin ka aji ka aji ma na addini gefe misali shi da yake kowa da daraja misali wanda ba na addinin ba ma yanzu misali sai ka samu yanzu kamar mukaddara sai mu dauka sai a ce likitoci misali sai ka isko wani ya zan babba yayi kudi sosai da gaske amma yanka bincika sai ka isko duk karatu ne da yake akan hore da yake koko na abu guda ne ya karanta shi kadai ne ka amma kuma gashi ya zama babba ya samu daraja wai saboda mi saboda ya sani ka kai da baka san wannan abu ka ga baka yi kudi ne ba baka yi daukaka ce baka samu kudi ne ba saboda halin sabbin lazini ya lamuna wanda zina da sauran su duk kowanne wani sai ka isko yanzu nan ya gyaran waya ce zai kwarewa gare ta kware da gaske yawa sai ka ga samu daukaka saboda ya kware da gyaran manyan wayoyi ka gane ko wani ilimi ne kawai amma gashi ya bambanta da sauran wasu saboda ya san wannan ilimin su sauran ba san shi ba to kowane bangare ne haka zaka iskowa kowane a bangare suna nan bizir din da yawa misali to balle ilimi na addini kina to shi yasa yake da matukar muhimmanci kwarai ya zama wato shi ilimin na addini musulunci zama ana bashi matukar muhimmanci da girmamawa kwarai da gaske a mutum ya zama da shi ya yi kokari ya zai karatu in ma bai yin ba to ya zama dai mai kokarin dai matsawa duk inda ake yi na dan jin abin da ake yi in ma mutum ya kasa ya zama dai ko shi yawan tambaya akan matsalolin shi na addini da sauransu ya zama kuma ya zama mai mutuntawa da girmamawa ga su malamai din da kuma hidima gare su don an samu wannan magana ta kare shi kenan wannan shi yasa kaga rashin girma shi ne yadda ya faru wanda ta ba da labarin cewa an yi daga cikin kalifomin baron mashaurahin ya sanar jallahu anhu ya taho a nan najeriya ne haka da lokacin da ya zo sai ɗan kai ziyara wurin a fada wani sarki hakan ga wai ko da ya zo wajen ya kai mai ziyara saboda matsayinsu su duk sai sun ka zo matsayinsu na manya sun ka zo to ba su cika sun kai tsaye ba ko matsayinsu kawai zo sai dai sarki wanda shugabannin gari sai dai su ji labari ne ba a sai su zo su gaisa da shiya don ya san da zuwan nasu ɗin ba don roƙon wani abu gare su ba an fahimta wai yana zuwa sai isko kujera an kawo kujera guda ta shi sarki din sarki ya zuwa zanna shi ko yana shiga sai isko ba kujera da zai zanna wuri sai kawai daga hannu ɗaya addu'a ce to za su wuce su nan da tsaye da ba ƙware ku saboda bai yadda ya wulaƙantar da ilimin addinin musulunci ba saboda wani ɗan boko ba ka gane yawa saboda shi wai boko ne a gare shi yasa ya zama sarki ka gane shi ko ilimin addinin ƙur'ani yake da shi ta ya za a yi kaskantar da kai ne zanna ga ƙasa shi ko ga shi ga bai ilimin boko zaɓe bisa kujera kawai ya addu'a shi ne ya gaba to kaga wannan ne su sun san daraja ta ilimi kenan amma yanzu mutane da ba wasu da ba wayewa gare su ba yanzu sun ji irin wannan sai a ce girman kai ne in wani malami ya zo haka nan sai a ce girman kai ne gare shi wai ya zo fa da sarki amma ga abin da ya ce shi bai zaza kasa wannan ba shi bane ba girmama abin da mutum yake dauke da shi shi kamata a yi alqur'ani ya fi komai daraja ya fi komai daukaka to duk wanda ya san shi shi ma wannan mutum ya fi kowa daukaka ya fi kowa daraja wajen Allah mai sarki to shi yasa kaga koda a wajen limanci ne abinda a mazala ba da umarni wanda ya fi kowa iya ƙur'ani shi ya kamata ya zama liman to ka gani to shi ne to shi na alaƙi magana hadisa wanda zai ne alamuna waɗanda sun kasance suna daidai wala zina ya lamu da wanda ba sani ba sai Allah ce inna ma yatazakkaru ulul albabi kadai dai ma'abuta ƙwayar hankali su kadai da suke wa'azuwa shine ulul albabi ashabul qulki da ma'abuta ƙwayar hankali to sannan sai Allah ce
قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وعرض الله واسعا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم
a sai Allah madaukakin sarki ya cigaba da faɗa kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce kul ka faɗa ya ibadil ladina amanu ya ku bayi waɗanda kun kai imani da Allah ittaqu rabbakum lalle ku ji tsoron ubangijin ku shine azabu ku ji tsoron azabar Allah bi an tudi'uhu shi da kuma shi biyayya sannan ku sani lil ladina ahsanu ga waɗanda sun ka kyautata fi hadhihi dunya a cikin wannan duniya bi da'ati da yi ma Allah biyayya hasanatun to suna da aljanna shine hasana din ko kamar da ke faɗa lil ladina hasanul husna wa ziyada sannan wa ardullahi ku sani kasar Allah wasi'atun bayyalwaci in kuna kasar da ba a bari ku yi addini to shikenan fatu hajiru ilaiha sai ku yi hijira ku kuma zuwa ga wata kasar can da ba inda za a bari ku yi addinin ku min bainal kuffar tsakanin kafirai a wa mushahadatul munkirati da kuma ganin abubuwa wanda aka yi marasa kyawu wani saba ma Allah in ka ga ana yi kuma ko ka hana ba a bari to in ka san wanda zaka kaba wajen kuma ba wanda za a hawa wannan abu sai kai hijira ka ba wurin kur sai Allah ya ce inna ma yuffas sabiruna kada dai ana saka wa masu hakuri an da'at daga yamma Allah biyayya wa ma yamtaluna bihi da abinda ake jarabta su da suwa ana saka musu da ajrahum la dasu bi ghairi hisabin ba tare da wani lissafi sai dai a rubuta kai ba adadi a anan wannan aya abinda Allah yake faɗa yake kira masu imani cewa su ji tsoron ubangiji wanda takwa din nan shine magudin dukkan alkhairi kamar da shawai ke faɗa shi ma duk abin da kake nema na duniya da lahira gaba ɗaya ka samu wannan takwa din an same shi shine ta kuran bakum sannan yace kuma zan zina asanu fi hadhihi dunya hasanatu duk wanda sun kyauta an duniya suna da aljanna wato ita aljanna take ce ma hasanatu shi zaka ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan nan duniya an samu sauki ko an samu abuwa mala ya bace halaku to nan duniya an samu sauki shi ne haka nan kenan a lahira kuma shi na samu aljanna yawa to shi ne a hasana sannan sai Allah ce kuma a yi hijira daga ƙasa wadda ba a bari mutum ibada saboda ita hijira da akwai sa take zama wajibi ga mutum akwai kuma sa da take zama ba wajibi din ba in take wajibi inda ba za a baka ka bauta ma Allah ba kai addinin ka to a nan wajen ta zama hijira ta zama dole gare ka sannan hijira kuma a inda watan take zama ba wajibi ba in ya zama kana zaunin ka lahiya a lokacin ana addini ana komi haka kawai ka ce ka tashi to wannan bai ba ba da lokacin tun lokacin da aka fito makka daga nan manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa la hijrata ba da fatihi ba hijira kuma yanzu bayan fito makka shikenan sai dai kurun wanda yace al muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu wanda amma hijira kawai shi ne wanda yake kaurace ma abinda Allah ya ce ka ayi to wanda ya hijira ba abinda Allah haramta to shi an bai hijira to sannan yace inna ma yufasadun atarhum ubangiji yana saka masu haƙuri da ranar su da gare samun babu lissafi shi yasa cewa a cikin tafsirin shi ya kawo ina shi mamawar gudu bidin ya kawo shi cewa a lokacin da Allah mulki yake saukar da man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya aikata aiki guda mai kyau za a bashi goma misalin ta sai Allah ya ce rabbi zid ummati Allah ka kara wa ummata sai Allah ya saukar da matsalin da zinin tukuna malamin fi sabi lillahi ka matsali habbatin an bata saba sanabila fi kullu sun bulisun mai habba wallahu ya zuwa ikuli mai shamu wallahu wasu wani alim sai allah ci za a lunka 700 sai maza allah ci rabbi zit umarci allah karawa lumata da yanzu sai allah ci manzan lazi ya ƙurizu allah ƙarzan hasanan fai za a ifi hulahu a tsafan kafira sai an ga ce hezar bakwai kenan to shi ma dai sai allah ya ci maza allah ci rabbi zit umarci a karawa lumata dai sai aka ce inda ma ya fasar bin ajafin bigari hisabin eh saboda haka masu hakuri suna bauta ma Allah din za a ba su ba a lissafa shi kenan kawai za a tai to Allah ya karba mana ibadun baki daya kuma lokaci ya zama tsanan insha Allah sai gobe mun saki dawowa wanda kuma kamar yadda muka sani gobe ne shine na karshe wanda za mu yi addu'a na rufe wannan karatu insha Allah gobe Lahadi muna fatan Allah ya kai mu lafiya kuma dukkan abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada tai kurakuran da muka yi muna roƙon Allah ya yafe muna kuma Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu kun gyarawa alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin jama'a da suke neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban duka Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya musu da sauran dukkanin jama'a da suka samu halittuwa wannan guri Allah ya san bukatun kowa muna fatan Allah ya biya mu da baki daya ya mana jagora a cikin dukkan lamuran mu ya karba mana ibadun da muke gudanar a cikin wannan wata ya ba mu alƙalin a cikin sa muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da nasuwa da arziki wanda yake madawwami alfarma manzon Allah sallama ya kiyaye dukkan musulmin duniya baki daya dukkan musulmin da cikin wani kunci muna fatan Allah ya mana mafita baki daya alfarma aikin Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وصلنا على اعيننا واجعلهم هباء منثورا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا واجعل الصعب سهلا اللهم سهل امورنا اللهم انت امرتنا بدعائك واتنا باجابتك فقد دعوناك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله